ga wannan shine alama da aka gura game da dutsen jabalu jabalu arafa kuma ana ce mishi jabalur rahma wanda dutse ne kusan mita hudu sama tsawonsa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda jabiru ya rubuto a cikin hadisin aikin hajji da ke cikin sai muslim manzo Allah ya tsaya kusa da dutsen ne akan raƙumarsa sai ya ce wa qaftu huna na tsaya a nan wa arafa kullu ha mauqif duk inda mutum ya samu a wannan fadin wajen Isma'il bin ya tsaya tsaye amma dan shi annabi ya tsaya a kusa da dutsen yanzu kana kusa da inda annabi ya tsaya kake jin daɗin haka ce ka zo kusa da inda annabi ya taba tsayawa ranar arafarsa ban kwana za ka duk a wuraren nan gasar na kuza an ƙara su domin tsayuwa alhazai da kuma wuraren raha na samun abubuwa inda za a ɗan samu ɗan wani makulashi da ban ɗaki da sauransu da kuma abin da ke na mana kun ga wasu ƙarafa nan wanda suke ana ku ji rana da kuma ranar nan watakila ranar arfa sai ta fi haka amma za ga akwai wasu abubuwa masu fesa ruwa wani lokaci ma har jirgin sama eh helicopter ne zai ta fesa muku ruwa don kudin da jin sanyi sanyi saboda irin yadda shugabannin ƙasar nan suka dauki a cikin na aikin hajji da fara da sauransu da muhimmanci su a itikadin su wannan wakilci ne Allah ya ba su a duniya wanda kuma zaɓa ne kamar da Allah ya zaɓi kore shi tun da to hayin da haka suke kallon wannan aiki da ka ba su da wani aiki da ya kai shi muhimmanci sai suke kiran kansu da suna khadimul haramaini ba a ce mashi shugaban kasa ko excellency ko president sai da a ce khadimul haramain sharifai duk shekara an gama aikin hajji za su tsaya su yi studying nasarorin da aka samu a inganta su kuma an samu wasu matsaloli kuma a gaya za a yi a gyara su da haka kullum abin yake ci gaba so yanzu mu je bakin dutsen wanda yake so ya hau sai an zagaya ne ake hawa gaskiya ba komai ko to shikenan ku mu je هم يسيرون على انهم يرغبون ان يسعدوا الجبل طيب خلينا نتحدث هنا نقف نتحدث قليلا نعم.
ومن ثم تعال يا تعالوا تعالوا تعالوا يا ابناء يا ابناء تعالوا اذا اذا ارادوا ان يصعدوا طيب اذا اذا اذا مصرين ان يصعدوا نحن نصرف نتحدث قليلا نعم.
والذي يريد ان يصعد يصعد والذي يريد ان يذهب الى البر سوف يذهب ولا سوف نتخذ صوره جماعيه من هذه القضية. الافضل ومن ثم انا سوف اذهب معهم الى الجبل نعم.
وثم نعود الذي لا يستطيع ان يذهب للجبل متعب يعود للباص افضل كذا بحيث انه لا يضيع احد تمام انت شرحت لهم عن عرفه ولا ازيدهم اشرحا أزيدهم شرحاً.
ازيدهم شرحا طيب استمعوا استمعوا استمعوا الى الشيخ هذا اللي واقف هنا طيب
حديثك حديثك يا شيخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم أيها المعتمرون الكرام أيها المعتمرون الكرام أنتم الآن تقفون في عرفات أنتم الآن تقفون في عرفات قرب جبل الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل وهذا الشاخص الذي لونه أبيض هذا الشاخص إنما وضع حديثا ولم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وضع للتمييز بين كل الجبال أن هذا هو جبل الرحمة وهذا هو جبل عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل وإنما صعد هناك موقف هو يعني ما زال موجودا هو موجود هذا الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم صلى يده إلى غروب الشمس وقد صلى بالناس في مسجد نمرة وصلى بهم وخطبة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفت ها هنا في عرفة وعرفة كلها موقف فيسن للحاج أن يقف في أي مكان ومن ضمن تسمية عرفات أن سيدنا آدم عليه السلام عندما هبط من الجنة وسيدتنا حواء التقيا ها هنا في عرفة فعرفها وعرفته ولذلك سميت عرفات بعرفات وإن من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أن يقف العبد في عرفة ويظن أن الله لن يغفر له هذه من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله العفو والسلامة وخ- وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذا في عرفات وكما قال الشاعر على عرفات الله يجمع شملنا ويحط عنا ذنبنا والخطيئة نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا ها هنا في عرفات أن يجمعنا نحن ووالدينا ووالديكم ومشايخنا آمين.
ومشايخكم آمين.
والمسلمين في أعلى فراديس الجنان من آمين.
غير سابقة فتنة ولا محنة ولا عذاب آمين.
وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب آمين.
وييسر الأمور ويعطي كل منا ومنكم سؤله ومأموله على الوجه الذي يرضيه عنا آمين.
الحمد لله رب العالمين نعم جزاكم الله خيرا أحسن بارك إليكم.
الله فيكم.
جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك.
صورة- صورة صورة za a yi جماعية sura jama'iyya صورة جماعية na- na- na- saboda صورة جماعية طيب. صورة جماعية من الذي سوف يلتقط الصورة تفضل الشيخ أمين تفضل الشيخ أمين yara ku shiga gaba الصغار يجلسون ƙanana su shiga gaba Ku shiga gaba, ku shiga gaba da kyau.
هنا Ah, wan- wanda ba zai iya zuwa jabalin rahama ba to daga nan yana iya kuma mota kawai je jira mu خلاص ko ba haka ba تعال تعال Yawa, تعال.
wanda ba zai iya zuwa ba تعال هنا. تعال هنا. تعال هنا. أيوة.
hawan ba wai ba wai sunna bane sai an hau amma dai excursion kuka zuwa yi ba laifi dan kun hau shi ma annabi bai hau ba ko ba gaskiya ba amma mutane za su ga ranar حتى لو تاخذ الفيديو بعدين خذ الصور
ba wani lada a yanzu dai babu lada inda ba ranar arfan bane wannan ko ranar alfar ma ba wata lada eh amma za ga mutane sa ta ji dadi ba sunan kuma ake su ma mana Eh.
ana ta ta ta su تعال هنا وبعدين ارجع اي wanda ka ba su mara kayan tsadewa Suleiman ka ba da ka haka iya ka dauka part part ma a gane inda zai a خلاص to shikenan
أصلاً.
sai ni sai yo baya ɗan mana ki sai mun zagaya ne ko na ɗaliba kina an ce ki shiga na wace kakarar ki ne ku jiyo fuskan ku ku kalli inda ake abu
zan ɗauki na wani shi gani Bilal wannan wurin da aka Ala.
kewaye din nan shine inda inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ce wa qaftu huna wa arafa kulluha mawqi ga mu za kusa da yanzu kamar kai ne Jabir da ke kusa da shi ke rike da lizamin nan Eh.
Allahu akbar.
Allahu akbar hada al-makan alladhi waqafa fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Sahih.
ana azkuruhum lahum kun ko annabi ya tsaya anan sai ya ce to waqaftu huna wa arafa عرفات kulluha كلها mawqi موقف jama'a ku duba ku ji Wahala.
daɗin da zaka ji a ranka ce ka tsaya kusa da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa da kafafun shi masu albarka da jikin shi mai tsarki akan wannan raƙuma ta shi alkaswa ya tsaya a nan wajen ya ce to na tsaya a nan.
وهذا وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن يقفوا في أي مكان في عرفة saboda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahamarsa da mutane ya ce to kowa ya tsaya inda ya sawwaka kuma an ce kowa sai ya tsaya a nan ai mutuwa za a yi duk za a mutu ne amma saboda rahamarsa ya ce wa arafa kulluha mawqif arafa din nan wajen kilomita tara ne square square kilomita abinda wajen saboda haka ba, ba, ba, baya cikin sunna mutum ya ce dole sai ya zo nan ko kuma har sai ya hau dutsen duk baya cikin sunna ليس
eh ba wata ibada kuma ta musamman eh ko yanzu a ce bari a dinga shafawa ko a yi sujuda kawai innahu fakat yani tizkar tarihi تذكار تاريخي وتحضر فيها مم.
بقلبك يعني na'am bi kalbika tahdur fi يلا sai a dauki تريد أن hoto da sauransu يتصوروا هنا تريد أن يتصوروا هنا اسمعيهم a da kyau ma da kyau a taba
تفضل.
amma babu wani lada ko an taba خلاص يلا ها eh خلاص شوية اسمعي eh هذا ما شاء الله in kun je za ku yi ba labari ku ce kuma kun je inda annabi ya tsaya akwai abin da ya kai daɗin wannan
خلاص يلا Eh, bismillah هيا bismillah ba ka fi so wanda zai hau sama bismillah تعال تعال akwai يلا.
fa nisa ba Suleiman
يا ولي
waɗannan ba ai ka san ah, murahiqun wallahi murahiqun
تقدم ku kiyaye ni ku fita ido na
اهلا اهلا اهلا يلا kai nan aga an gane saboda mutane da suke yawan zuwa ne aka yi wannan tariq mu'abbat aka gyara shi eh ƙwarai kuwa. aka
وليس من الجبل
Ana? Wannan ginin shi ma dai an yi shi ne kawai don ya zama alama, ba wai dutsen ba ne, kamar yadda aka yi hanyar nan. Laisa min aljabal an yi shi ne. Sannan wannan rubuce-rubucen da mutane suke a nan bai da wani amfani. Mutane su ta zuwa suna ta rubuta sunansu da sauransu kalli har an ce ma kada a yi rubutu. Amma wurin ka a yi rubutun ma sun cika shi da rubutu.
Salala a karkashin haka.
Eh.
Wannan rungumar da ta yi ba ibada ba ce ba.
ba a ce a yi haka ba don tsanin wani abu idan haka kuma ba za mu rungume shi ko na abu ba za mu sauka mun hauna yanzu don nishaɗi don dai ku gani kuma ah, ku ba da labari in kun koma inda kuka دكتور Eh, قل له هنا مسجد ال- na'am.
نمرة ياباني هنا Eh, هذا الذي في الأمام eh.
هذا مسجد نمرة Kun- kun ga ga masallacin namira can da muke fada wancan hasumiyan da kake hange shine masjidin namira eh masallaci ne babba inda annabawa sun shiga sun yi sallah Kafin bas.
kuma a nan ne limamin arafa yake yin hudu ba masallacin namira wancan ai can muna hangen shi eh a nan ne Ina ne yake ga ga can wajen hasumiyoyin can guda guda shida guda biyar kai ko eh shi ne ake ce masjidin namira Wannan lima yake tsayawa.
ai yake hudu ba na ake Kuma hudu duk ba tana
yana wato cikin manzon Allah manzon Allah. ne.
sallallahu alaihi Shi ba wasallam speaker, eh ba wireless ba komai, Eh.
amma yayi kuma aka ji shi.
eh amma ai kaga a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam adadin mutanen ba su kai ba Eh, ba su da na biya yawa.
aikin hajji da kamar mutane dubu goma ne ko zuwa dubu sha To biyu yanzu ka ga yanzu kuma waɗannan ana numbers.
samun mutane miliyan da rabi miliyan biyu har sama da haka kaga adadin ba ɗaya bane Eh, abin da nake cewa daidai adadin nashi.
eh Amma kwarai kuma sun ji shi.
sun saurare shi kwarai da gaske Eh, kuma saboda natsuwar su da da da da ladabin su yanzu zamu nan Yaran nan.
eh zamu gangara yanzu mu koma mota sai mu shiga a ga sauran wuraren babu inda za sake sauka kuma ah, ko a cikin mota za a nuna mana sauran wuraren insha Allah to ينزل خلاص yara albani science let's go let's go
let's go to malam bello addini al-mic addini addini